أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗan uwa da muke tare da su wanda muka saba yin wannan karatu namu a shafi mai albarka ɗan uwa ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ma kamar yadda muka saba muna rana ta alhamis wanda ya yi daidai da yau uku ne ga wata ko malam yau uku ga watan biyu uku ga watan uku kai 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da ɗaya a wani ruwayan ga watan wato takwas watan watan sha'aban kenan hijiran yan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku yau da mu tashi karatunmu na takwas kuma yau risala wasiƙa na goma kenan a cikin wannan littafi ne albarka daga cikin wasiƙin shau ibrahim radiyallahu ta'ala الرسالة العاشرة من الوصايا wasiƙa wato na goma daga cikin wannan wasiƙoƙi na maulan mushau birayi radiyallahu ta'ala ne min madinati kaulak li hamsin wa ishirin min rabi sani am daga madinati kaulaha wato ashirin da biyar ga watan rabi'u sani hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam am alfu wa salatu mi'a wa sitta wa khamsuna sana wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin wato da shida ila kafatil ahbabi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yace wannan wasiƙa zuwa ga dukkan masoya wato mu kenan insha Allah yace bismillahir rahmanir rahim yana farawa da haka da sunan Allah mai rahma mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda yake wato ubangijin kowa da kowa maliki yawmiddin ay arrahmanir rahim mai rahma mai jin kai maliki yawmiddin mai kuma mulki ranan sakamako amma ba shehu yace bayan haka yace fa azka tahiyati wa nawamil barakati amma da afdalil khaliqati khaliqati bi falil khaliqil ardi was samawati ya ummul ahbaba haythuma kanu zukuran wa inasan min katibi ilaykum muhibbukum mushfiq ibrahim bin hajji abdullahi attijani shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne ce fa aska tahiyati yace mafi tsarkin gaisuwa jim'i at-tahiyatu gaisuwa at-tahiyatu gaisuwa da yawa wato mafi tsarkin gaisuwa nau'o'in gaisuwa daban-daban wani wani barakati da ƙaruwan albarkoci daga wane an madadi afdalil khaliqati daga madadin mafificin halittu duka shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bi falil kuma khaliqil ardi da falalan kuma mahabu ma mahalicin ƙasa was samawati da ƙasa wanda ya halici ƙasa da sammai ya ummu ahbaba ya ummu ahbaba yace wannan gaisuwa da albarkatuci daga madadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya gama dukkanin masoya haishi makanu duk yadda suka kasance a faɗin duniya zukuran wa inasan maza da mata duka min katibihi ilaikum daga wanda ya rubuto wannan wasiƙa ɗin wannan irin gaisuwa da albarkoci muhibbukum mushfiq masoyinku kuma mai tausayi masoyinku mai tausayinku kasan akwai masoyi wanda wato shi sallan soyayya yake akwai kuma masoyi mai tausayi to masoyi mai tausayi shine duk abin da zaka fada hankalin sa bai tashi irin soyayyen da annabi Muhammad yake mana to irin sa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake wa masoyansa da almajirai duka yake shine wane ne shine Ibrahim bin Abdullahi At-Tijani shine Shehu Ibrahim dan wato Shehu Abdullahi At-Tijani wanda yake ba Tijani yace ba'ad bayan haka fa inni as'alullaha ta'ala an yanzura ila jami'ikum بعين الرضا واللطف والمحبة والقبول آمين شو يسي إنا روقان الله إنا روقان الله تعالى أن ينظر إلى جميعكم الله يكليكم قبل سرم كاسن كلن الله فا كلن الله فا إرن كلوني إرن نور daga cikin halitta kasan kallon shugaban kasan garinku kallon da zai maka ba iri ne kallon da gwamnati zai maka ba haka kallon da gwamnati zai ma ya fi na kan majalisa haka da hawan hawa to kallon Allah shi na ga Qur'ani ce wala yanzuru ilayhi yawmal qiyamati wala yuzki ko kallon kafirai Allah bai ranar kiyama bai kuma tsarkake su to Allah shi Ibrahim yake ya kalle mu da wani ido bi ainin rida da idan yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai Allah kara mana sanin shi Ibrahim radiyallahu anhu ka ji fa irin tatacciyan addu'a Allah ya kalle da idan yadda eh akwai idan rahama akwai idan soyayya akwai idan tsaukaka akwai idan baiwa amma duka ba su kai idan yadda ba domin in an shiga aljanna ma abin da da roƙi Allah yake ka san an shiga aljanna duka an gama shaji akwai lokacin da da je a ziyarci Allah wani hadisin ma ya ce duk juma'a da dinga zuwa ana ziyaran Allah a lahira duk irin rana da ta dace a duniya ran juma'a ne akan je a ziyarci Allah to ziyaran da da ayi ma Allah bai tambaya ne yan aljanna shin akwai wani abu da kuke bukata in ƙara muku sai mu ce ai Allah abin da ka mana ya wuce komai mu ba mu bukatan komai ka gama mana komai shi a'a an ce wani hadisi ne Allah ya ce ku koma dai ku je in kun sake dawa ku kafin ku da ku tambayi malamai kaga alayira har alayira malamai suna da daraja sani wato wani abu ne na baiwa Allah ya mana shi ne albarka sai ce to je ku tambayi malaman ku sai malamai ce in an koma in Allah ya tambaya ku ce muna roƙon ka yadda da shine Qur'ani yake cewa wa rujwan min Allah akbar yaddan Allah ta fi aljanna girma da ni'imar da duk cikin ta to shehu ya ce akwai wanda Allah zai yadda da su tun a duniya su an ba sa cikin yadda to in Allah ya yarda kai ba irin yadda irin namu bane ka yadda da ni muna shiri da kai amma mun saba yaddan ya wargaje Allah ya kiyaye to Allah ya kiyaye shi Allah ya kalle mu da idan yadda a wal lutfi kuma Allah ya kalle mu ya kalle ku dukan ku da idan kuma lutfi lutfi shine Allah ya tausa sa maka rayuwa duk abin da kare ma ya zama cikin sauki to Allah ka mana wannan abu yace wal mahabbati Allah kuma ya kalle ku da idan soyayya wal kabuli da kuma idan yadda idan yadda ma duk abin da kai sai Allah ya karba ya ninka shi sai Allah ya karba ya ninka shi to shi yace Allah ya mana wannan haka wannan irin zababan addu'a idan yadda Allah ya kalle mu da idan yadda da idan lididi da idan soyayya da idan kuma kabuli kuma duk Allah ya mana wa an yarzuqana yace Allah ya azurta mu wa iyyakum da ku kuma Allah ya azurta ku da menene kuluban safiyatan Allah ya azurta ku da zuciya tacacciyar zuciya wanda ba hasada a cikinta babu hikidu babu munafunci babu girman kai babu ji da kai babu riya kai Allah ubangiji mun gode maka da ka bamu irin wannan bayin Allah wa azanan ma'iyatan Allah kuma ya azurta ku da mu da ku ya azurta mu da kunnuwa masu kiyaye abin da aka faɗa wato uzunin wa'iya wata iya da Allah yake ce wata iya uzunin wa'iya dan kunne mai kiyayewa ta ji kunne mai kiyayewa shine wanda in an ce Allah ya hana abu to ba za ta iya wannan abun ba shine ga Allah yake ce kafirai ai sun mun ne kurame ba su da sun ji da ba sun ba Allah ji na ma'ana kina malama ya ce sama'i kabuli sama'u kabuli ji irin ne yadda da karba to yace Allah ubangiji ya ba mu kunni mai kiyaye wa'iyatan mai kiyaye abin da aka faɗa kunnan ta zumo ta kiyaye abin da aka faɗa wa yufikana kuma Allah ya dacar da mu wa iyyakum Allah ya dacar da ku lima yuhibbu da abinda Allah yake so irin abinda Allah yake so a wa yutikana wa iyakum lima fihi ridaw Allah ya datar da mu da ku in ji shehu radiyallahu anhu kafin yana daga cikin cikan bayin Allah abinda suka roƙa ma kansu su roƙa ma bayi ma almajiransu da masoyinsu to shehu yace Allah ya datar da mu da ku ga abin da Allah ya yarda da shi duk abin da dani Allah ya sa Allah ya zama ya yarda da wannan abin shi ya mana wannan addu'a yasa yawanci aikin mu ƴan uwa aiki ne na Allah ba aiki ne duniya ba eh banda yanzu dai da tafiyan take ta samun tangarda kuma dole dama manya suna tafiya to batir yana sanyi dole ɗan baya ba za su kai inda suka wuce ba kamar yadda haka sabban annabi suke sabbai ba sun fi kowa tabi'ai sun fi na bayan su tabi'u tabi'ina sun fi na bayan su haka zamani kan zamani har zuwa dai illa ma sha Allah to Allah ya ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama shi shi yace wai shuguluna Allah ya wai shigalana Allah ya shagaltar da mu wa iyyakum da ku fi ma fihi nafud darin Allah ya shagaltar da mu cikin da mu da ku Allah ya shagaltar da mu da abinda amfanin duniya da lahira yana cikin wannan abu ko anan shi ya gama ya gama mana dukkan addu'a kuma mu fahimci wani abu duk abin da ke ya zo yayi risala wasiƙa sai ka ji yayi wasu zaɓaɓan addu'o'i mu almajirai to babu abin da da muke masa sai dai muke Allah ya ƙara masa kusanci da Allah Allah ya ƙara masa kusanci da manzo Allah kuma Allah ya samu daga cikin halifofinsa daga cikin kuma masoyansa na gaskiya daga cikin kuma almajiransa na gaskiya ka duba yace Allah ya shagaltar da mu da abin da zai zama amfanin duniya da lahira ka san wani an shagaltar da shi da abin amfanin duniya ne kawai to gara shi akan wanda aka shagalatar da shi da abin da babu amfanin duniya babu kuma na lahira da sai shi ya ce fa inni usiku cewa ni dinnan ina muku wasiki bi daharatil ma'iyya ina muku wasiki da tsarki na ruwa kamar yadda a bayan ke faɗa duk wanda yake da ikon ya tsarki na ruwa to bai halatta ya kama shi mama ba rashin lafiyar da ba ta kai maka yi taimama ba bai kamata ka kama yin taimama ba yawa wannan cikan koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzuri shi yasa ake taimama shehu yace mana radiyallahu anhu ina muku wasici da daharatul ma'iya da yin tsarki irin ta ruwa wa itiqanis salawati kuma ina muku wasici da kyautata salloli idan mutum da ya sallah yayi ta da cikakken ruku'i da cikakken sujada ba sallah yana yi yana daga goshi kafin ga gama tazi ya dago ba kamar da kace in wa suna cewa wai sallan zawiya sallan zawiya a wannan ba sallan zawiya bane wallahi shehu tijani na yawan faɗa akan irin wannan sallah haka shehu ibrahim radiyallahu anhu duk magana ka jaci a kyautata wajibai a kyautata wajibai to gashi yanzu yana yana ce wa itiqanis salawati da kyautata salloli akalla mutum lima ka zama in kai ne limami ko da kai sallan kai ga a ruku'u ko sujada kai tasbihin nan guda uku a nice akalla ko kuma kai bakwai ko biyar kamar yadda aka ce ayi wuce to yawanci shehunan mu ma wasu bakwai suke wasu biyar amma annan sallah yake burburu din wallahi ba koyar wani shehu bane radiyallahu ta'ala wallahi ba haka sallan manzon Allah kuma yake ba bai tsari ma a samu batijani ya ce wai wai wannan ita ne sallan zawiya duk kana abun kunya ne yawa shau bura da galani idan ka duba bayan wannan magana da yake faɗa idan ka duba wata karatu da da muka fara tarihi zuwa aikin hajjin sa ai ya kawo cewa da suka je zawiyan shau tijani da yake ta kasan yabi tunda tafiya ne irin ta kafa ta jirgin ruwa yace limamin masar zawiyan shau tijani shau bura yace sallan ta kawai ta kai mata ma tarbiyya irin ta usuli ta da Allah wasu tafiya da kyautata sallah da yake da ruku'i da sujada da karatu a nike yace a sujada ko yace har shi yace yake tasbihi guda goma sha bai dago ba limam shauke na yaban sa haka ne sai ya daka mu yi kokari mu bi wannan bayan Allah sau da sau in dai mun bi abin da suke faɗa to wallahi sai mun samu riba cikakkiya na yadda Allah subhanahu wataala yake kin da ku sadaka ku sadaka da mai kyau yana ce kuma walastu bi akhi illa an tugmilu fi kuma da da ba ku abu mara kyau ba za ku karɓa ba ku rinsa ido yanzu da mutum da ya zo ya ɗauki riga ya baka rigan ta mutu idan kana jin nauyinsa da wuya a gabansa ka iya ce baka su sai dai bayan bayi dan ka kai ma ka ba mu wani ko ka je ba ko ka ajiye bara ka samu to shi ma Allah an da ku yi ai abu ne kyau wa itqanis salawati da kyautata salloli wa itqanil wuridi da kuma kyautata wuridi nan da ranar muka faɗa shi Muhammadu Rijali yadda ta faɗo daga sama yana wuri bai ma sani ba da da lura da abin da yake karanta ya fi nisa cikin Allah ko da barani yayi irin nasu ba mu kyautata Jibril ya ce ce kanu luridi da kyautata wuridi wa tadabburi wa tadabbaru qawluhu ta'ala ku kuma lura da fadin Allah ta'ala da Allah yace wa rattilil qur'ana tartila Allah yace ku karanta qur'ani tartilan ajire ku yi ta tartili ɗaya bayan ɗaya harafi bayan ɗaya mu dinga irin wannan karatu shi yake suratul muzammil yace haifa amara Allah ta'ala yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da tartili da yin karatu da tartili shine ajiran tashi ajire wa akkadahu bil madar kuma Allah ya karfafa maganar da mazari yace warattilil qur'ana da Allah ko yace warattilil qur'ana ku jera karatun qur'ani ki ta jera wannan ma'isa amma sai yake tartilan jerantawa shine mazdar din aka karfafa shi wa akkadahu bil masdar al muakkad li nafsihi al muakkad yana ne karfafawa ga kansa inji Allah Allah subhanahu wataala razaqana al fahma shi Allah ya azurta mu fahimta anhu gare shi bi mannihi wa karimihi dan baiwansa da baiwansa Allah ya azurta mu fahimtan addini wa alaikum shehu yace na hore ku bil ijtima'i lil wazifat na hore ku da yin taron wazifa na hore ku ku dinga taruwa in da ku wazifa ayi a taru wuri daya ma'asharar rijali ya ku taron mazaje lan misali amma fa banda mata yi ku mazaje ku dinga wato abin nan amma banda banda mata yi kar mata bai ce bai ce a taron mata su yi wazifa ba yawa shi yasa yake ce na ba da mata wazifa da yawa amma ban taba kebewa da wanda ba muharrama na ba ji shehu su da bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku maza ku dinga taruwa kuna wazifa in dai gunda kake akwai jama'a wa man akhadha bima amartuhu duk wanda yayi riko da abin da na umurce shi fa huwa fi damani yana cikin damana duk abin da yake nema albarkan annabi Muhammad shi ya masa lamana zai samu wannan hayyan wa mayitan ko na rayu ko na mace shi ya iska abin da yake nema wala khawfa alaihi wala huzna babu tsoro gare shi babu kuma bakin ciki wassalam shi Ibrahim yace aminci ya tabbata gare ku Ibrahim bin Hajji Abdullahi At-Tijani shine Shehu Ibrahim dan Shehu Abdullahi Batijani ladafa Allahu ji fi daraini Allah ya masa ladifi a gidan duniya guda biyu duniya da lahira Allah ya masa ladifi mu ma Allah ya mana amin da shauyati Allah ya amsa yursilu ila yursil ila al-ahbabi haisu ma kanu bi wasitati muqaddimina shauyaci a aika wannan yace ka aika wannan wasiqa yana ga Imam Hassan Sise ya zuwa ga dukkan masoya ila al-ahbabi zuwa ga masoya haisu ma kanu duk yanda zai kasance a duniya a tura musu wannan wasiqa nawa بواسطة المقدمين بواسطة كما مقدمي بواسطة مقدمي وانا مسيكا واتو كوا تا تا تا تجيما مقدمي سوكا سوكا سدينغ وانا يسامو يتورا مونا وني كوا دي يجير توانا مغانا نكيو نكيو تتسلى yana mana wasu ci da tsarki na ruwa da kyautata sallah da kyautata wuri safiya da yamma mu dinga kuma lura da faɗin Allah din nan tartil qur'ana tartila mu karanta qur'ani jere inda kai karatu ko a sallah ko kuma haka kawai inda ka karanta alqur'ani kuma yace mana mu taru dan yin wazifa kuma yayi da mana ma duk wanda yake yayi wannan wanda yake kyautata tsarki wanda yake kyautata sallah wanda yake lura da afadin Allah subhanahu wataala wa rasul qur'ana tartila yana karatu ajira na lura da abin da ke cikin qur'ani wanda yake taske taruwa domin su yi wazifa amma banda mata to shehu yace na masa lamana to Allah ya mana wannan lamana da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya mana Allah ya saka masa alkhairi to da mun shiga wasiƙa ta goma sha ɗaya to ayi hakuri yau da aga karatun mun ba haske sabila da kasantuwan ba mu da wuta shi kuma injin mun dab da a fara karatun shi ma ya zamo an fuskanci wato wani matsala shi yasa karatun mun ba haske sosai kuma ayi hakuri wannan wasiƙa ya sama na goma sha ɗaya da ni ta a gurguje dan wato shi fitilan mun ya samu ya kai mu ƙarasa. الفصل الرسالة الهادية عشرة من الوصايا وثيقة وتتاغو مشاعر كتشن وسيو يشو رضي الله تعالى منفتر جنو مشين يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شيما wannan wasiqa ta kace min madinati kaula awakhir sha'ban yace daga madinati kaula ne kuma karshen sha'bana ƙarshen sha'ban wato wannan wata kenan da muke ciki daidai irin wannan wata amma ƙarshen sa yanzu kuma wannan muna farkon sa inda muna ɗaya ne ko biyu hijira hijiranci ma annabi sallallahu alaihi uku da hamsin da shida shekara ɗaya aka yi da wannan da wannan wanda muka fara karantawa na farko sai dai ita kuma a a watan rabi'u sani ne daga daga rabi'u sani jimadal ula jimadal saniya sai rajab sai sha'ban wata hudu ne wata uku ne tsakanin wannan wasiƙan da wannan amma cikin shekara ɗaya to shehu sai yace Allah subhanahu wataala yace wal asr innal insana innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr suratul asr shehu ya kawo wannan aya na suratul asr wanda an ce wani sahabi ya zo ya musulunta sai ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullahi ya ce wal asirin nan ka karanta mu ita da annabi ya karanta masa ya ce to shi bare bare sake kula da wani aya na alqur'ani ba shi wannan kawai ta ishe shi annabi ya ce in yayi gaskiya wannan ta isar da shi duniya da lafiya wal asir kawai abin da ke cikin ta duk an tattaro abin da ke cikin qur'ani dama amru ne da nahi a cikin alqur'ani su ne ainihin abin da ake nema amru da nahi duk a haka mu kuma na cikin su to kisas ne kawai anan babu kisan ma malamai suka ce akwai domin Allah rantsun da ke zamani to duk tarihi ba na nasaba da zamani bane eh ai tarihi din na nasaba ne da da zamani ko haka ne sai shi radiyallahu ta'ala ne yace wal asr yace na rantsi na rantsi Allah ya ce na rantsi da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal asr Allah ya ce na rantsi da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innal insana haqiqa mutum sai da shi kusuri yana cikin hasara to tunda Allah ya rantsuwa kuwa yace haqiqa jinsin mutum yana cikin hasara to Allah ka kare to sai Allah da Allah ya yi shiru malamai suka fito da dukkan mutum ya shiga sabiya da ya zo da innal insana al lil jinsi eh al jinsiya ya zo da al wannan al in al jinsiya ce wato ni jinsi duk jinsin mutum duk jinsin mutum yana cikin hasara sai Allah ya ya ware ya aka zo da istisna'i sai aka ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani na farko kin to sun fita daga cikin hasara su ma din fa imanin bai isan musu ba a'a wa amilus salihati yazo kuma da jami'i wa amilus salihati suka yi ayyuka as-salihat kyawawan ayyuka yazo da jami'i kyawawan ayyuka wa tawasaw bil haqqi suka kuma yi wasiki da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka kuma wasiki da haƙuri wannan disto da yawa nazo karanta wal asrin nan insana lafi khusr sina tana sadatun musamman ma musamman ma mahaifin mu wato Sheikh Muhammad Lami to da yawa yakan tara mu yana ce ku hakuri da rayuwa ku hakuri da rayuwa ku hakuri kuma da ƴan uwanku ku hakuri da ƴan uwanku ku hakuri da kuma duk wanda ma ya cuce ku kai ne ku da tashin hankali ku hakuri su da annabi ya ce innan nasara ma asabri cin nasara yana tare da hakuri cin nasara yana tare da hakuri duk abin da ka sa gaba to kai hakuri kai hakuri wajen neman su innan nasara ma asabili shin nasara yana tare da hakuri hausawa ma suka ari wannan hadisi suka ce mai hakuri wai shi dai dafa dutse ka san ai kaiwa balaga ne dutse dai akwai an dafa shi ba dai canza ba amma suka ce wai to da iya dafa dutse har ka sha roman sa ma'ana ka ci dutsen ka shanye ma roman kamar da zaka cinye nama to wai dan kaiwa balaga matuka to su da aka wasu ci da gaskiya ki da gana ce ka zamo mai gaskiya duk abin da zaka yi ka zamo mai gaskiya duk abin da zaka yi ka zama mai gaskiya mutum bare guce yana gaskiya ba har a rubuta shi a wurin Allah shi ne gaskiya ne mutum bare guce ba kuma yana mai ƙarya har a rubuta shi a wurin Allah shi makareci ne Allah ya kiyaye tabiya da haka shi yasa ake son mutum ya dinga kamanta gaskiya kuma duk wanda yake tare da shi ya dinga masa usuci da gaskiya ƴaƴanka ne wanda aka baka goyo ne almajiranka ne masoyanka ne duk inda ra'ayi ka zama mai gaskiya kuma wa tawassul bis sabri bayan sun wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri sai shehu da jala ne ce usi kulla man yasma'u an bil muhafazati ala ada'i al faridati ala ada'i faridati ramadan allazi fihi qala Allah ta'ala shehu da jala ne wato yayi wannan wasiƙa a sha'ban kamar yadda yanzu muke fuskantar ramadan muna cikin sha'ban daga shi ramadan to da haka shehu yayi wannan wasiƙa kamar yadda ɗazu muka faɗa sai ya ce ina wasiƙi ma duk wanda yake ji na man yasma'u anni duk wanda yake jin magana na to ina masa su ce bil muhafazati ala ada'i faridati ramadan da kiyaye wato farillan nan na ramadana ya kiyaye ke ba da ita yanda Allah ya faɗa wato azumin wata ramadan yayi azumin yanda ya kamata wajen kiyaye cin naman mutane wajen kiyaye kallace kallace wajen kiyaye suruce suruce wanda ladan azumin mutum didde tufashi yace qala Allah ta'ala Allah ya faɗa cikin haƙƙin azumi yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutuba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi kama kutuba alal ladina min qablikum kaman yadda aka wajabta ma wanda suka wuce kafin ku la'allakum tattaquna don ku ji tsoron Allah Allah ya wajabta mana azumi kaman yadda ya wajabta ma wanda suka wuce kafin mu don mu ji tsoron Allah malamai suka ce an yi azumi ne dama don a jarraba tsoron Allah mutum za ka iya in ka ce kana azumi ka shiga ofis ɗinka da abincinka ko da wani abin shanka ka sha kai ɗayanka ko ka shiga can ƙurewan ɗakinka ko ka tafi anguwa wani waje wanda ba wanda yake ganin ka dama an azumi na gwada tsoron Allah mu tsoron Allah ka shi dai hana ka bara ka je wani abu kamar yadda bara ka iya cin abinci a gaban jama'a ba haka kuma ko ba su nan ma duk yunwa duk ishin ruwa bara ka iya cin abu ba ka haƙura to wannan an yi ne dan dan a gwada tsoron Allah wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace sha ramadana lazi unzila fi alquran watan ramadanan nan fa ramadana shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa unzila fi alquran hudan linnasi shi wannan qur'ani din yazo da mazdari hudan dan shirya ne ga mutane suka ce amana hadin linnasi ni shiryarwa ne ko ya hadin linnasi ya hadin naka ko ya hadin linnasi yana shiryarwa ga mutane mubayyinatin min alhuda shi kuma wannan alqur'anin bayani ne na shirya والفرقان kuma shine alfurqan shine mai raba ƙarya da gaskiya kaman shaida ni kuma shahara duk wanda ya halarci ganin wata a cikin ku to fa laysumu ya azunci wata duk wanda ya azunci wata ya halarci ganin wata to ya azunci wata shi yasa malamai suka ce ba Allah ce waye faman shahida minkum bai ce faman basara minkum ba bai ce wanda ya gani daga cikin ku ba sabiya da anan ya ke ce mu ɗan uwa da mutum ya ce ne ya gani da idansa aka ce a'a ba ce lalle wanda ya gani ba aka ce idan an ce wata ramadan sai kowa ya gani da idansa ya ɗauka to makawo ya je shi ba da idan shi ma gaya masa laifi idan an ce kuma ba da labari ba a yadda a karɓa ba da labari wanda ya gani ya faɗa mu ba to shi da azumi ya faɗa kan to shahida aka ce wanda ya halarci kamawan ganin watan ba wai wanda ya gani ba kana nan da ranka da lafiyanka aka je ƙarshen ka a bana sai kuma aka ce wata ya kama to a falle sun Allah yake yin zunce shi shi yasa aka ce mutum biyu in suka gani adalai shi kenan ya lazumta kuma sarki ma sarki da faɗa shi kuma ya faɗa ko limamin gari yanzu duniya da ta zama ɗaya kuma shi kenan ƙasa su ɗauka idan aka ce shugaba na faɗa shi kenan a ɗauka kar ka zamo shazi kar ka zamo shazi an faɗi magana ta maulan mishe da rusman bauchi kan ce a shekara guda rediyo yana baka labari an yi yaƙi a gari kaza ka yadda an yi mutuwa a gari kaza an yi ambaluwar ruwa a gari kaza ka yadda an ga kaza a gari kaza duk rediyo na baka labari amma sau ɗaya yake maka ƙarya a shekara shine in yazo aka ce maka an ga wata aka faɗa rediyo ko yake ce kai baka yadda ba sai ga gani da idan yace duk wannan da yake gaba wannan ko yanka gani sai wannan sau ɗaya da yake rediyo yake maka ƙarya a rayuwa sai Allah ya sa mu shiga rayuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga annabi kira Allah ya tabbata gare shi yace annabi ya ce an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar su ne fila na musulunci five pillars of islam su ne fila wato ginshiƙai guda biyar na musulunci na ɗaya shahadatu allah ilaha illallah shaidawa babu wani ubangiji sai allah wa anna muhammadan rasulullah hakika na muhammad kuma manzon allah ne wa iqamus salat sai kuma tsaye da sallah wa ita'uz zakat sai kuma ba da zakat wa sawmu ramadan sai kuma azumin wata ramadan sai kuma wahajjil bait sai kuma ziyaran ɗakin Allah wannan su ne musulunci guda biyar an annabi ya faɗa wa annu sallallahu alaihi wasallam an karɓo kuma daga annabi kina Allah tabbata gare shi yace salatun man hafizahunna fa huwa wali haqqan an karɓo daga annabi hadisi qudsi da Allah ya ce duk wanda ya kiyaye abubuwa guda uku to wannan waliyina ne na hakika waliyina ne na hakika Allah ya samu da shi menene wannan abubuwa sai kuma an Allah ya sake cewa wa mal dayya'ahunna fa huwa aduwwi haqqan duk wanda kuma ya togarto inna abubuwa guda uku kuma shi makiyina ne na hakika inji Allah menene ke nan wannan abu na dai ce as-salatu sallah duk wanda yake yayi sallah wannan masoyina ne wali ne na ce ko da ke ya hada da abubuwa guda uku as-salatu sallah na ɗaya kenan na biyu was-sawm azmi na uku wal janabatu janaba eh mutum ya kiyaye wa'annan abubuwa guda uku wanda ya kiyaye su kaga janaba ta shigo cikin tafiya da muhimmancin ta shine karatun mu na kwanaki da muka yi nau'o'in wanka guda bakwai janaba malamai sun ce a kula da ita a kula da ita ga annabi nan na faɗa sallallahu alaihi wasallam yasa hatsari ne kaga mutum matashi yayi aure ko budurwa ba tare da an ji an tambayi malamai musamman su mata ma da tsarkin su yake da rikitarwa ko kuma su maza din mutum da ya gama ne fafutuka ya haɗa kayan aure kamar kowa dai irin al'adar su an san aure dai ba abu ne mai sauki ba amma ka ga bai taɓa zuwa ya tambaya ake wankan janaba ba yaya ne hatsarin sa yaya ne kazan to gashi na annabi ya ce Allah ya ce a jikin kursi duk wanda ya ce wannan abu uku na uku shine janaba bayan sallah azumi sai janaba ana so mutum ya kiyaye dai dinga wankan janaba yayi a nitse duk inda akwai gashi a jikinsa to akwai janaba inji annabi sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya kiyaye mu shi sa malamai suka ce da zaka bar lam'a na janaba kai wata kana sallah sai bayan wata guda ka tana ko ta biyu to duk sallan da kai nan sun rushe sai ka zo ka wanke wannan wajen janaba ka sake biyan wannan sallah to sai haka kiyaye janaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ta da mira da annabi Allah tabbata gare shi ya sake cewa liman qala lahu ga wanda yace masa murni bi amalin yanfa'uni wani mutum ya ji wani sahabi ya ce annabi ya rasulullahi ka umurce ni da wani aiki da dai amfane ni sai annabi ya ce alaika bisawm fa innahu la masila lahu annabi ya ce na ware ka da na umurce ka da yawan yin azumi domin azumi babu kaman sa alada a wannan fajar a cikin wannan abubuwan biyar din kenan babu kaman azumi alada fa falala kenan amma ba ginshiki ba an gane gaba ɗaya musulunci na kan sallah ne wannan na farilla ne to sai kuma zuwa dai tauhidi sallah azumi zakka da sauransu amma wannan abu biyar din sallah ita ne a gaba bayan tauhidi yauwa an gane to annabi ya ce masa azumi biya da falalansa ka san azumi yana da wani falala da salatin annabi yake da shi shine a kiyama ba a biyan bashi da mutum da azumi indai mutum ka ta haƙƙoƙin mutane Allah ka kiyaye mu an ta biya da ladansa to da azumi da da salatin annabi Allah ba ya biya lada da su sai dai Allah ya biya ladan haƙƙin mutanen a cikin taskansa biya da falalansa yasa ake so a yawan tayi azumin farilla ai nafila wa anhu sallallahu alaihi wasallam annabi ya da miki Allah tabbata gare shi ya fara ya sake cewa kuma man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumin ramadana yana ne imani da Allah dan imanin sa da Allah wa hisaban dan kuma neman Allah ya bashi lada to gufira lahu ma taqaddama min zambi duk abin da ya aikata na zunuban sa tsakanin sa da Allah an gafarta masa wa anhu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya sake zuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai akan falalan azumi sabiya da ita aka fuskanta shi yasa shi wai ta magana akai idza dahala ramadanu idan azmu idan wata ramadan ya shiga to futihat abwabul janna an bude kofofin aljanna wa ughliqat abwabul jahannam an rufe kuma kofofin wuta wa sula wa sula wa wa sulasati shayatin wa sulasati shayatin kuma an daure shaytanu shine da ga wani ya cewa to ya azumi da azumi mutum da ka ga kamar mai farfadiya na tashi ya ga wani ya tashi eh kuma wani da azumi ma da iya gamuwa da makarai ko mai ciwon makarai tashi eh to ka san abin da aka daure miyagun aljinin da aka daure a watan ka san irin karfin da aka rage ma shedanu wajen hana mutane saban Allah kuma hadisin ba duka yake ba ba duka shedanu yake an daure ba an gane an daure shi dan yake shayatin la'alla mafi guntun cikin aka daure aka bar wasu daga ciki la'alla ma wani wanda daga makaran sun tashi ko mai farfadin alama musulmai ne su dai kawai ce dan cin ne ya tashi an gane to Allah ya sa mu cikin imani wa annabi sallallahu alaihi wasallam an sake rawaito daga annabi kuma yace man afdara sa'iman kana lahu mislu ajri gairu annahu la yunqas min ajri sa'ili shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ba wa mai azumi abin shan ruwa shine akan so ka bashi dabino shi da ga masu wayo sukan yi haka in dai da aka ruwa Allah da yana da canji sai ya sai dabino ya ba ko mutum biyar ne ko ya ba su dai dai da ba ka ladan azumi guda biyar na mutanen da ka ba su kaga ga azumin ka kuma kaga ladan azumi shi da ke kullum ya yaka wani kuma mu goma dai baya wani ma mudu yake saya wani 20 kowa dai gurgurdan halin sa ikilasin sa gurgurdan matsayin sa to annabi ya ce da ba shi irin ladan da aka ba mai azumin ba tare da an rage mai azumin ladan sa ba to hakan so kai haka ka dinga ce ladan zuwa ga iyayenka ladan zuwa ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wanda suka mutu ba su da yaya da kuma wanda suka mutu ma da yaya sai ma Allah bai baka in ka ce ka ba ma al'umma annabi Muhammad waliyai ne a cikin sabai ne ai wayo kai an gane Allah ya sa mu cika da imani li kulli shay'in zakatun annabi yake komai yana da zakka wa zakatul jisri as-sum amma zakkan jiki shine azumi wallahi azumi da zaka yi na yunwa ka dan rane din nan kai ne kaga kuma to shine zakkan jikinka da ka bayar kuma shi kara ma lafiya yake shi azumi wa siyamu nisfi sabr annabi yake azumi rabun hakuri azumi ba rabun hakuri ne annabi sallallahu alaihi wasallam an taka rawaituwa daga annabi yake والصوم في بعض البلدان أفضل من الصوم في بعضها بحسب قوة الدين النبي يشي أزمي أشاش مسجروروا يا فأزمي أو شاش مسجروروا gwargwadon irin karfin addini a wannan gari bi hazbi quwwati dini fi mahalli fi mahalli wa du'fihi ko wa da'fihi fi mahalli gwargwadon karfin addini a gurin da kuma raunin sa a gurin ashe azumi a kasan da yake na musulmai tsantsa ya fa azumi a garin da kafirai su ne majority eh sai yace ya dillu alaihi sai shau yace yana nuni akan wannan maru ya annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ramadanu ramadanu fil madinati khairun min alf ramadan fi ma suwaha azumin watan ramadana a madina ya fi azumin watan ramadana a wani gari ba madina ba ya fi ramadana dubu a wani gari yanzu mu da muke yan najeriya wanda yake sudan libya da sauransu sai ya yi azumin ramadana shekara dubu yana azumin ramadana a garinsa kafin ya kamo kai bai fama fa kai ba ya fi ne wanda ya kuma azumi na wata ɗaya a madina to ya fi azumi a wani gari na shekara dubu ramadanin shekara dubu to waye ma yi shekara dubu din to shi yasa ya zama su hali sukan je su yi umara a cikin wata ramadan su da annabi ya ce duk wanda ya je umara kuma ramadana kaman ya aikin haji tare da ni to Allah muna tausiri da annabi Muhammadu ka hole mana hali mu ta zuwa mu ta zuwa har mu kai wasu bayin Allah eh duk da dai a hakan ma mu ladan mu koyi na niyyar mu ma duk wanda ya tafi muka ji damu ne muna da ladan zuwa na mu yi su ga niyya muna da su sosai a account din mu alfarman shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace wal jum'atu fil madinati khairun min alf jum'atin fi ma suwaha min al min al buldan kai juma'a a madina yafi juma'a dubu a wani gari in ba a madina ba yafi juma'a dubu a wani gari in ba madina ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga annabi kuma kiran Allah tabbata gare shi yake sayyidi shuhuri ramadan yace fiyayyen shugaban watanni shugaban watanni shine ramadan shine watan ramadan wa azmu wa hurmatin zulhijja wanda kuma tafi girman alfarma kuma ita ce watan zulhijja ita kuma tafi girman alfarma wato ba a so a saba Allah shi fama sami'u li awamirillahi wa rasuli fasma'u ku ji in ji shehu li awamirillahi ku ji umarnin Allah ورسوله لأمرنا من ذا الله إن طريقة الشيخ تجاني رضي الله عنه إيش كسني حقيقة طريقة الشيخ تجاني الله يقارى مسيدا التي نانو عليها واندمومك كي ليس إلا الامتثال يتي بابونا بني طريقة با ليس بتدمو كومي با إلا الامتثال ما أمر الله ورسوله شيء مسلتوا دا أبن الله يأمرني دا من ذا شيني طريقة وترك ما نهى الله عنه ورسوله da kuma barin abin da Allah subhanahu wataala da manzonsa suka hana famanin tasala awamira duk wanda ya umsalfi da umurnonin Allah wa tarakan nawahi ya bar ababan da aka hawa hana fa huwa minna shine yake namu wa man la fala duk wanda kuma baya ka ba namu bai kage shehu ya sake tabbatar da wani magana ba wata abu ne dariƙan tijaniya ba wanda wannan muke kai su sai umurnin Allah ta hannunsa duk wanda kuma ya nisanta daga barin abin da Allah ya hana yi misalci kuma da abin da Allah ya yi umarni shau ya ce shi ne namu shi fa huwa minna shi ne namu yana cikin mu amma wa malla duk wanda ba ya ga kuma fala shi duk wanda ka san shi na wasu sharholiyarsa ba almajirin shau tijani bane ba almajirin shau ibrahim bane radiyallahu ta'ala anhu qala ta'ala Allah ta'ala yace falyazir allazina yukhalifuna an amri an tusibum fitnatun aw yusibum azabun alim Allah yace su ji tsoro wanda suke sabawa mu umurnin Allah su ji tsoro kada masifa ta same su ko kuma azaba mai tsanani ya same su to duk mai saban Allah wanda ya maida ita ne aikin sa to tun a duniya ya kaga Allah ya walakanta shi tun a duniya shi so yace Allah Allah Allah Allah Allah ibadallah yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah fazaru ku ji tsoro ku tsaro malikal ardi was samawati fazaru malikal ardi was samawati ku ji tsoron mamallakin sammai da kasai shine Allah ku ji tsoron sa lamarin Allah mun tsoro ne ko kana bautan Allah ka ji tsoron Allah da da karshe ya shiji wa man bi yadihi manafi'u wal mudarrat ku ji tsoron wanda a hannunsa ne a gurinsa ne ma'ana ababan amfani da ababan cutarwa duk in ka ji tsoron Allah komai ya ji tsoron ka wallahi in ka ji tsoron Allah komai ya ji tsoron ka shine cutarwa da amfani da yake gurinsa wal hasanati was sayi'ati da kyawawa duk a gurin Allah ce da munana duk a gurin Allah ce shine wani aya yake kuma kana yuridu sawaba dunya to fa inda Allah sawabu dunya wala sha duk wanda yake neman ladan duniya sakamakon duniya yake nema to sani sakamakon duniya da lahira fa duk a gurin Allah yake ya nema Allah ko wala kul hamdu fil ula wal akhirah godiya ya tabbata gare shi tun fitini da kuma karshe duk godiya na Allah ne aqulu qawli shi yace ina faɗan wannan zance nawa wa astaghfirullah li wa lakum ina neman Allah ya mun gafara da kuma ku kuma Allah ya muku gafara ina nema wa kaina gafara da ku والسلام على كل من هو منا وإلينا شو يشي واتو أمينتي يتبتا والسلام على كل من هو منا أمينتي يتبتا جدك وندي يزمو نامو وإلينا دو وندي يزمو كما غريمو أمينتي شما يتبتا غريش وفقنا الله لما يجب ويردا الله يجاشد دمو دا أبن دي يكي سو يكما يجد ونن أبو ودواي وداوي بمنه قلوب المرضى Allah ya kuma magance muna roƙon Allah da baiwansa ya kuma magance kulubana ya magance cututtukan zuciyarmu almarda wanda take mara lafiya duk zukatan a cikin mu wanda take mara lafiya rashin lafiya na ma'ana na saban Allah yake yi yawa da nufaka da shauransu da kasala wajen bautan Allah to Allah ubangiji shauye shi muna roƙonsa da baiwansa ya ya mana maganin wannan cututtuka na rashin lafiya na ciwon zuciya irin na zuciya amin yace a hukum dan uwanku ne almushriqu wanda yake ne tausayi shine Ibrahim bin Hajji Abdullahi shine Shehu Ibrahim dan Shehu Abdullahi at-Tijani wanda yake da Tijani ladafa Allahu bihi Allah ya masa ifi wa bi ahbabihi Allah ya yi ifi ma wa masoyansa amin shehu shi Allah ya amsa to daga wannan muke ganin zamu dakata yan uwa da wannan karatu namu mun kwana akan karatu a risalar mu na goma sha ɗaya kuma cikin karatunmu wanda yake na na takwas wanda kara yau wasiƙun ba su da tsayi mun so mu karanta wasiƙa na goma sha biyu amma kasantuwar da muka faɗa cikin halin da muke cikin rashin fitila isasshe to da mu kwana a nan Allah ubangiji ka azurta mu da zuciya kyakkyawa kuma wanda suke ɗaukan wa'innan karatu suke yaɗa ta bara mu gushe muna musu addu'a ba da wanda suke bin mu koyaushe suna laki suna shiyari su ma bara mu gushe muna musu addu'a ba kaman addal alkhairi ka fa'ili eh nuni shiryawa bisa aikin alkhairi kaman aikata shi sai da haka da mu da su duka Allah ya saka mana da alkhairi da wanda shi ya tara mana wannan littafi shine modam shi Ahmad Abdul Fatih Allah ya kara masa yadda da shi wanda ya wasiƙu shi Ibrahim radiyallahu anhu da kuma shehu shehu Ibrahim shine shehu Tijani da kuma shehunan mu duka da iyayen mu duka da yan uwan mu duka biyan da suka zamo sai di malam Umar sai di malam Zarabi sai di malam Musa sai di malam Babangida Libya a Abuja da kuma su sun shaidi Malam Umar suna Libya ne, Malam Musa ma Libya ne, Malam Zaradini dan Najeriya.